لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله وأرى لو مزقوني الله الله الله بمرض الهندوان الله الله الله وأراني لست ألفا الله الله الله تائبا مر الأواني الله الله الله الله لم ينالوا ما أرادوا الله الله الله قد مضى ما وكفاني الله الله الله عللوني هجرتي من الله الله الله ذكر من يتلو المثاني الله الله الله رججوا لي ذكره حين الله الله الله.
نصف لي وحماني الله الله الله الله عللوني هجرتي من الله الله الله ذكر من يتلو المثاني الله الله الله رجدوا لي ذكره حين الله الله الله نصف لي وحماني الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
shehu radiyallahu ta'ala an warbahu annabi amin ya ce amma fa kar hankalinka ya tashi kaji ina ce maka mazzabu jildi jaharan akharajuni min makani duna zambin gaira anni hubbu daha fi janani kaji ko wa ara law mazzaquni bi mawadil hundwani ko hindawani haji ya ce to bari in gaya maka wa arani lastu ulfa ta'iban marral awani wa arani idan kai baka ganni ba ni na ga kaina idan kai baka ga irin matsayin da nake kai ba ni Allah ya nuna mu idan kai baka san ni ba ni na san kaina duk mutumin da ya san kansa ya kubuta daga sharrin ƴaƴan zamaninsa duk hayaniyar da za a yi zaɓa mu rashin sanin kai mutum ya zama bai san kanshi ba shine zaga ana wasa da shi amma ka san kanka ka san daga ina kace ka san a ina kace ka san inda zaka kar ka bari wani ya wasa da kai Eh, ka zauna da mutane dan Allah kawai amma in kaga za a yi ma wargi kauce ka ba da wuri kawai ya ce wa a rani ni ina gani na lastu ulfa ba za a taɓa samu na a gaban makiyana a durƙushe ba نعم الحمد لله in kai baka san wannan ba yace to ni na san wannan إيه makiyana duk kuɗinsu, su makiyana duk ilimin su makiyana duk shekarun su makiyana duk makaman su نعم ba za a taɓa gani na yau a ce an kamo ni gani a gaban su na durƙusa ba نعم ta'iban ina mai tuba ina billahi allazi ba haka akai ba wallahi tallahi ƙarya ne wallahi ni ne kaza kaza kaza kaza kaza marral awani matakar zamani ba za a taba yiwa yau a ce wai an kawo ni gaban makiyana wai yau na zo ina tuba ina neman wai a shirya ni da su mu shirya a a wannan wasa kenan mafarkin yara kenan eh wa arani ni ina gani na lastu ulfa ba za a taba samu na ba a gaban makiyana na durƙusa ta'iban ina mai tuba a gare su ina kuka da hawaye marral awani matuƙar zamani lam yanalu ma aradu qad mabaza wa kafani shi wace amma fa duk wani abin da nake ta gaya maka an mun kaza an mun kaza an mun kaza an mun kaza an tara mutane sun aikata mun kaza an kore ni a gidanmu shi wace lam yanalu sun gama cutata amma ba su sami ma aradu abin da suke nufi ba sun cuce ni sun sa waɗansu ma sun cuce ni sun zage ni sun sa waɗansu ma sun zage ni sun mun ƙazafi sun sa waɗansu ma sun mun ƙazafi amma duk da haka lam yanalu ma aradu ba su samu abin da suke nufi ba domin martabar da Allah ya bani suke so su wulakanta ta Shehu kenan duk wannan a tarihi da muke ji ana faɗa mana duk izayen nan da shehu ya fuskanta kenan ba su samu wani.
ko kusa a inda sun samu manufarsu da abin zai kawo inda muke Na'am.
a in ai da sun yi atakin nashi tun a can Eh.
amma kana gani yadda faida ta faso Na'am.
ta zo ta ta ta ta ta ta gani wa faida tijani katta daffa kaddi yandi walan waru katta fatta kat Yes. Yes.
saboda haka ba su iya tare shi ba Na'am. shehu.
lam yanalu ma aradu ba su samu abin da suke nufi ba kadma ba za hakika wannan ya riga ya ya wuce labari kawai nake baku Na'am.
ya riga ya wuce ya zama madi wa kafani ubangiji na ya kiyaye ni daga sharrinsu da makircinsu Na'am.
رموني وما نالوا مرادا وإنني أمزق بالماهي جموع إدائي لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله Shehu radiyallahu ta'ala wa ardahu annabi amin wato duk wanda yana gaya mana ne a matsayin labari a matsayin mai hatara a Na'am.
matsayin duk wanda wani abu irin wannan ya kusance shi to ya kalli yadda na yayi sai a wuce wurin na'am zaka je na cewa wa bi yurfa'ul jawrul azim wa innahu bi faydi yanalu din rab aliwai na'am haka wa man sha'a yatihi qubayla mamati wa man sha'a nawahu ka ahli shaqai na'am wa man rama idfa'an li nuri ilahina aballahu an yudfihi ragama idai سأرجم بالماء الدلال أنوف من يرى الشرك والتسليس أهلك إلهي هدمت الذي قد أسسوه وإنني بسر المكفى لا يهد بنائي sallallahu alaihi wa sallam رموني وما نالوا مرادا وإنني أمزق بالماء جموع إدائي شو يتشتو باوة النمما سيهزم هذا الجمع حقا وإنهم يولون أدبار الركاب إمائي يسومون ذيما للخديم وإنه تترس بالمختار قبل رمائي ويأيخشى على جار الأمين خديمه مكائد أبناء لأهل بغائي saboda haka duk wannan shewa ya ce ina gaya muku ne a matsayin labari abu ne ya riga ya faru ya wuce domin ya zame muku karatu na'am shi ya ce alliluni jirati min zikir man ya tulul masani sallallahu alaihi wa sallam jirati Mm, makwabtana mm, alliluni sun so su illatar da ni mm. Kai.
saboda maganganun yan uwana Mm, da maganganun abokai da dangi da makusanta sai ta kai makwabtana ma sun so su illata ni na'am dan me min zikir man yatlul masani saboda wato daga ambaton wannan da yatlul masani yake karanta bakwai abun biyantawa saboda yawan ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yawan yaban annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa babu wani damuwa idan kana yaban annabi ko kana karanta diwani sai ka ji waɗansu mutane sun tashi sun zara makamai suna ta maganganu kaza kaza baya karatu sai waƙe waƙe mafi yawancin masu irin wannan maganganu a kalle su a gani su malamai ne na'am gaskiya ne shi za ka gane cewa wato abin akwai kaidi a ciki ya jahili zai kawo ƙaran malami na'am haka waɗanda suke karanta diwanin na inda ba su karatu ba za su iya karantawa ina ba zai yi to su waɗanda zai kawo ƙaran su ne suka iya karantawa Mm, na'am haka to shi ne shi wa radiyallahu anhu ya ce to makwabta na ma eh sun so su yi min illa mm, ba don wani abu ba saboda yawan ambatan annabin da yake karanta bakwai abun biyantawa sallallahu alaihi wa sallam ita ce fatiha wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله shehu radiyallahu ta'ala an wardahu annabi amin ya ci gaba da cewa raddi duli zikirahu na'am hina safali wa hamani na'am raddi duli su waɗannan maƙiyan na fa ni ba zan yi gaba da su ba su ne suke gaba da ni eh ka'idan na Allah baya gaba na'am shi shi ake gaba da shi kuma yana gaba na'am na'am ka'idan na Allah kenan ana gaba da kai kana gaba na'am amma ba za ka yi gaba da wanda yake bayan ka ba to ƙa'ida in ka ga mutum yana waiwaye yana wani gaba ko yana fushi yana ganin mutane ya ɗaure fuska ya dinga gunaguni an fi shi in ka fi mutum ta ko ina wanda za ka yi dariya an ka gan shi ma baka sani na'am shi ne yake cikin damuwa da kunci domin ya ga ubansa in ya ganka na'am da ya kalle ka san ba sa'ansa bane kai to sai ya shiga kunci ya takura amma kai kar ka yadda ka fi mutum ka gan shi ka ɗaure in kai haka ka ci baya ai so da ka duk inda kake kai ta murmushi kawai in ta kama ka yi dariya ka yi dariya amma ba ba wannan ba to shine shehu radiyallahu ta'ala ya ce su waɗannan maƙiyan na bana gaba da su na'am kuma bana ƙin su eh kuma bana jin haushin su na'am dan akwai inda yake cewa na gode wa Allah da ya mun baiwar abin da bai wa bayi da yawa baiwa da shi ba aka ce menene ce ni bana hasada na'am yes ya ce duk abin da Allah ya ba bawa ni na yadda na sallama na'am amma shi abin da aka bashi ne ba a yadda ba amma shi duk abin da Allah ya ba bayi ya yadda na'am shi ne ya ce to barka ji raddi duli makiyana suna ta dawo mini da zikirahu wato yawan tunani akan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya kamata ya dinga fushi ya ko sun cuce shi sai ce shi ai abin da makiyan suke mai Isra suna mai annabi ne, annabi ba amma annabi kaza fa, amma annabi kaza, amma annabi kaza, to shi wannan cutar da suke mai suna tuna irin abin da su Abu Jali suka rika yi wa manzan Allah ne. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Saboda haka raddidu li zikrahu, makiyana suna dawo mini da yawan tunani akan rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. hina safali a lokacin da ya tsarkaka a gare ni Na'am.
wahamani kuma ya kiyaye ni daga sharrin wanda ya ƙi Na'am, yanzu dai shehu kenan duk wanda zai bi hanyar Allah.
ni Dole ya ɗaura ɗamara kenan domin irin wannan.
a ƙwarai kuwa mana ƙwarai jiya baka ji dai abubuwan da aka yi ta kawowa ba Eh, cewa wannan waliyin an kore shi wannan waliyin an masa sharri Eh.
wannan waliyin ma an kashe shi Na'am.
har muka kawo cewa shubli ma eh, da darajarsa da maksa- makamansa da da- da- da martabobinsa na'am, sun kashi aka haka. mm, shubli sun kashi aka har wani daga cikin shehunan bagdad Eh, yana cewa laulam ta kullillahi ta'ala jahannam la khalaqaha lillazina azaw shubli wa kaffaruhu da Allah ta'ala bai halicci wutar jahannama ba to da daga lokacin da aka cuci shubli aka kafirta shi da daga lokacin Allah zai a halicci lokacin jahannama sai Allah ya.
kwarai kuwa Na'am, na'am.
yace in lam yadkhulul shublil jannata faman- faman yadkhulaha in dai shubli bai shiga aljanna ba uban wa zai shiga Na'am.
cikin masu zagin nashi Eh.
masu kawo waɗannan zantuttukan banza ka kalle su ka kalli shubli Na'am.
a ce shubli ba ɗan aljanna bane ka kalle su a cikin suwaye ɗan aljanna to haka nan zaka iske manya manyan bayan Allah kamar misali yanzu a Abubakar al-Qabisi an fidda shi daga daga daga daga Maghrib a ɗauri hannu da ƙafa ana jan shi a ƙasa har Misra Na'am.
kuma aka kai shi Misra aka ɗaure shi aka aka aka aka aka aka kashe shi feɗe shi aka yi da ran shi fa da ran shi aka feɗe shi yana karatun alkurani kuma bisa dabburin wa kushu'i inda za ka san ba dan Allah bane kiyayya wato wasu ne za su je su kulla wani abin da an ma wangari da jama'a za su ɗauka gaskiya ne sai a zafafa wurin kashe mutum sai a yi ta ba da goyon bayan a kashe shi sai ya mutu bincike ya yi zurfi sai a gano wasu ne aka tare musu wani abu kawai suka Wannan kulla ya wannan abu zama kamar suna.
ta sunna ce shi yasa wanda ya san wannan kare taba damuwa duk wanda zai shiga cikin kiyayyar kai shiga kar ka taba damuwa da abu Na'am.
sai dai in dama duniya kake nema ko matsayi Eh, ko kuɗi to shine sai ka damu amma in Allah kake nema ai duk wannan kiyayyar da duk da jama'ar da suke kiyar ai ba su bane Allah na'am, haka.
ai Allah shine Allah Eh, kuma yana nan kuma alƙawarin sa baya sabawa Na'am.
to wannan hayaniyar tasu me za ta yi na'am.
to saboda haka shine shi wannan Abubakar al-Qabisi da suka fidda shi daga Maghrib a daure aka kai shi har Misra Mm,
aka aka aka fede shi na'am.
aka fede shi yana karatun alkur'ani wai saboda mutane suna kaunar shi ko ina ana ambatan shi shikenan sai aka ɗaukaka maganar shi zuwa sarki ka san shugabanni ba sa so su ga mutum mai jama'a Kaman kishi.
eh sai aka ce ai kaza kaza shi kuma ana gama zai ce uktuluhu waslukuhu ku kashe shi kawai ku tsire shi to haka shi ma imamun nasfi shi ma nasfi kaga dai matsayin nasfi da ilimin nasfi da abubuwansa Na'am.
shi ma haka aka tsire shi a garin halba da icen- icen dabino aka feke aka dora shi a kai aka sa waɗansu suka kama wani kama kafarsa ta hagu, wani kama kafarsa ta dama aka dinga jan shi a jikin tsinin fiye da tsinin ya bullo ta kanshi yana kallon wanda yake mai wannan yana murmushi bai rasu ba sai da yi wa Allah baiti ɗari biyar na kirari yana faɗin girman Allah yana faɗin girman Allah yana faɗin girman Allah baitukan tauhidi Na'am.
amma duk da haka sai da suka kuma ba ba na bane fa malamai ne suke shirya irin wannan Na'am, to.
su ne suka shirya aka ce ai shubli ba- nasi ba mutumin kirki bane kaza kaza yana tara yara kaza kaza kaza kaza yana neman su yana kaza irin maganganu banza banza maganganu din nan to ana yin wannan ana yin wannan ana yin wannan shikenan aka zo aka ce dan hakika ne ma a lokacin akwai abin da suke faɗa ba hakika ba.
Na'am, eh.
sai aka ce ba sa sallah ba sa kaza ba sa kaza shikenan sai sarki ya sa aka kira su da malaman da aka zo aka zauna yanayin nasima ba irin ka san mutumin da bai cin haramu Na'am, haka.
ko bai da kwaɗayi kwarjininsa daban ne su ko ga su nan ga haramun nan dumu-dumu a fuskar su aka zo aka zauna sarki ya saurari maganganun nasi aka gama kalansu ma ba ɗaya ba ne Na'am.
ga ƙarfin ilimi ga ƙarfin hujja Na'am.
ga gaskiya to da aka ga hujjojin nasi sun yi ƙarfi shikenan sai aka ce ya fi ku gaskiya to to malamai al'adarsu ba a kada su na'am in haka ka kada malami sai ya biyo ta wani wuri kuma eh yasa su ba suka ce idan malamai suna jayayya da kai ka ce su ne masu gaskiya har ka gaya wa mutane ƙarya suke eh in ba ka za su shirya maka abin da sai an kashe ka na'am warai kuwa saboda suke da gwamnati ai na'am haka suke da masu kuɗi su kai baka zuwa ko'ina kana zawiya kullum na'am yahuwa za san duniya to shi kenan da aka yi wannan sai aka shirya wata dabara da aka ga sarki ya so nasi an sallame shi sai aka je aka haɗa baki da wasu aka ce wai su taso daga wani gari su kawo wa nasi hadiya ashe takalmi aka je aka ba baduku aka rubuta kulhu wallahu a ciki aka sa a ƙasan takalmin aka sa a ƙasan takalmin sai aka ɗinke takalmin sai aka duba masoyansa daga wani gari sai aka ce su zo ziyara ga wata hadiya mu ma mun bada kaza kaza kaza ba a san waye bayar ba sai suka zo suka kawo masa da aka kawo masa bayan kwana biyu kawai ya sa takalminsa yana zaune yana ba da karatu sai kawai ya ga hukuma jami'an gwamnati sun zo lafiya ai, ana tuhuman ka ne me yake faruwa an ce yanzu hakika ta kama ta wuce kin yin sallah yanzu kul huwallahu kake taka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me zai kai ni ga wannan kuma ni din me ƙarya yake kai waɗanda suka haɗa abin kenan ƙarya yake ƙarya yake a duba da aka ciro takalmin aka ɗaga aka yanka takalmin sai aka fito da kul huwallahu sai ce wallahi na sallama wa Allah in dai kashe ni malamai suke so a yi bismillah mu je kawai aje to shine aka je aka mai wannan kisan gilla aka feke icen dabino aka dora shi aka aka ja kafafuwansa sai da tsini ya bullo ta kanshi shi wannan imamun nasbi din to haka abubuwa yake ta faruwa da bayin Allah ka duba al-Imam Hassan al-Basri shi ma Na'am.
shi ma a zamanin sa an ce kafiri ne Mm.
ibnu shamun shi ma a zamanin sa an ce fasiki ne lokacin da ya rasu ma malamai suka ce ba za su zo jana'iza ba aka ce kar kowa ya zo wai a nemo mashaya da ƴan daudu da fasikai wai saboda shi ma fasiki ne suka yayata wa duniya wannan suka ce ba za su zo jana'izarsa ba to haka suka yi to haka nan za ka iske manya-manyan bayan Allah yanzu ka duba abubakar samɗani Eh.
Allah ya ƙara mai yarda Amin.
shi ma haka Mm.
ka duba su abu yazid al-bustami su imamul julaidu da makamantansu ka duba ibnu arabi al-hatim kai ka duba maulana shaykh ahmad tijani Radiyallahu ta'ala anhu wa littafi sukutum akai wani yayi littafi ibnu mayaba al-jakni Eh.
yayi littafi sukutum yana zagin shehu tijani da shi da almajiransa ya kafirta shi ya fasikantar da shi Mm.
ka duba shi ibrahim kaula Yes.
radiyallahu anhu ka duba irin maganganun da ake faɗi Na'am.
sai a duba masoyansa sai a ce wai makiyan annabi ne Eh.
wai suna zagin annabi sai a ce suna zagin Allah sai a ce yan hakika ne ba sa sallah sai a dinga faɗin wani sai waɗansu kuma masu kwaɗayi sai su goyi baya kuma koda sun san abin da ake faɗin ƙarya ne to wannan sunnar Allah ce wanda abin ya faɗo kansa kada ya taɓa damuwa Na'am.
ba su da wuta ba su da aljanna Na'am.
ka duba Izzuddin bin Abdussalam radiyallahu anhu malaman zamanin sa sun sha shirya majalisi akan shi Eh.
saboda wata kalma da ya faɗa a cikin aqaidu Na'am.
haka nan taqiyyuddin ibn al-lays al-azz shi ma sun masa wannan sun masa hasada suka kaga masa maganganu har sai da sarki ya so ya kashe shi Allah tabaraka ta'ala ya kiyaye shi Na'am.
imam suyudi Allah ya kara mar yadda yana yi wa kansa kirari yake cewa wa mimma manna Allah ta'ala alayya bihi annahu aqama li aduwan yuzini wa yumazziqu irdi litakuna li uswatun bil anbiya'i wal awliya'i Na'am.
ya ce ina gode wa Allah kowane wali yana faɗin irin baiwar da Allah ya mun to ni zan gaya muku daga cikin irin baiwar da Allah ya yi mun Allah ya jarabce ni da wani maki bakin maki yana eh, baiwa ya ce cikin baiwar da Allah ya mai Allah ya jarabce ni da wani maki baki jahili sakarai mahasali ya dinga cutata yana keta alfarmata ya rika zuwa wurare yana faɗin abin da ban san shi ba ya ce wai duniyi nake yi ta zuwa yana faɗin maganganun miyagu ba dan wani abu ba domin Allah yana so in zama cikakken magajin annabawa da waliyai Na'am. Alhamdulillah.
haji wai dalili ke لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu Amin.
yana faɗa cikin kashful albas yana cewa wa alam annahu ma kana kabirun fi asrin illa kana lahu aduwwun min as-safalati ka kwantar da hankalinka bawan Allah in dai Allah za ka bi ka bi shi kawai hankalinka kwance ka sani cewa wannan lamari na bayin Allah Allah bai taɓa yin wani babban wali ba a kowane irin zamani sai ya haɗa shi da wani maki a cikin wulaƙantattu a zamaninsa Na'am.
gwargwadon girmanka to sai a zaɓi wani kuma shi kuma wanda ka kai ƙarshen martaba sai a samu wanda ya kai ƙarshen ƙasƙanci sai a haɗa ku rigima da su. bayan ka gama yin daraja kana ji ko in an ganka ma za a iya kawai ba sai an kira suna ba kawai za a iya shafawa a fuska kawai da an ganka a shafa a fuska sai a samu wanda shi kuma da an gani za a ce inna lillahi wa inna ilaihi a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai a hada ku rigima da shi sai ya tabi yadda kai za ka yi tabi kana dasa Allah a zukata shi kuma sai ya tabi yana dasa kinka a cikin zukata yau wai na so ya warware abin da kake shi yasa ko a jiya mun karanto maganganun bayan Allah waɗanda suka yi to zaka ji shehu radiyallahu ta'ala anhu yana faɗa yana cewa wai izil ashrafu lam tazal tubtara bil athaf izil ashrafu saboda haka manya manyan bayan Allah lam tazal su gushe ba tubtala ana jarabar su bil atrafi da kaskantattu jiya mun kawo maganar abul hasan shazali radiyallahu anhu wanda muka ce babba ne daga cikin bayan Allah ya ce tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da za a rika faɗa a cikin tsarkakan bayi sai ya fara da kansa Na'am.
ya sa waɗansu suka ce yana da ɗa waɗansu suka ce yana da mata waɗansu suka ce wai Allah ma guda uku ne waɗansu suka ce Allah ma hannunsa a dunkulai bai iya kyauta hannunsa a sagalai wai duk wannan dan in an taɓa ka Allah ya baka hujja da wannan Na'am.
a gani ko saboda haka idan aka gaya maka magana mara kyau zuciyarka ta yi kunci to sai sai lula daga halar ubangiji sai a kiraye ka Na'am.
idan ka ɗauka shi kenan sai Allah tabaraka ta'ala sai ya magana yanzu dan an ce ma kafiri dan an ce ma zindiki dan an ce ma masihirci asiri kake wa mutane dan an ce ma mahaukaci da sauransu ai allazi qila fika huwa wasfuka Na'am.
laula fadli alayka abinda kaji mutane suna faɗi sifanka ne in ba dan na maka falala ba da yadda kaji suna faɗin nan haka za a same ka Na'am.
amma tara ikiwanuka min bani adama kaifa waqa'u fi janabi kai baka ganin yan uwanka yan adam ya aka yi ni kaina suka fada cikin janibina wana sabu ilayya ma la yanbaji suka danganta mun abin da bai dace da matsayina ba na ubangiji to daga nan sai zuciyar wali sai sai ta fadi sai ta sanyi shikenan sai ya tuba ya ce Allah wannan magana ba ni na faɗa ba amma ni ma da na ji na tuba Alhamdulillah.
Allah na tuba in dai za a gaya muku wannan to Allah mu musuwa Na'am.
Allah mun tuba to idan kuma zuciyarsa bata saki ba to sai a sake kiran shi karo na biyu Na'am.
in aka kira shi sai a ce masa amma zalika fiye uswatun yanzu wannan abu da aka gaya maka bai isa abin koyi ciki na ba bai isa a ce kai halifa na bane Na'am.
an zage ni kai ma yau an zage ka faƙar ƙila fiye ma la yaliqu bi jalali ka manta ƴan uwanka mutane sun gaya min abin da bai dace da girma na ba wa ƙila fi muhammadin wa fi ikwanihi min al-anbiya'i war rusul ma la yaliqu bi martabati min as-sihri wal jununi wa annahum la yuriduna bid'a'ihim illa riyasa baka ji abin da ake gaya wa annabinka annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama da sauran ‘yan uwansa annabawa da manzanni ana gaya musu abin da bai dace da martabarsu ba a ce masihirta ne matsafa ne bokaye ne mahaukata ne sannan wannan da'awar annabta da suke yi ba wani abu ne yasa suka ce su annabawa ne san girma ne kurum so da ka dan wali an ce wani abu da yake wai da'awa yake wai san girma ne neman jama'a ne in har ya san daga ina aka turo shi ya ci gaba da aikin da yake kawai ya rabu da wannan zancen banzan to shi ne dalilin da ya sa ake ganin irin waɗannan abubuwa da suke faruwa suke faruwa to shewar radiyallahu ta'ala anhu a wannan baiti sai ya ce raddidu li zikrahu raddidu li zikrahu hina safali wa hamani makiyana suna ta dawo mini da tunani akan rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin gwagwarmayar da yi da Qurayshawa da Maguzawa Na'am.
da Yahudawa Na'am.
da irin gwagwagwa da aka yi ta yi da su Eh.
hina safari a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allahu alaihi wasallam.
ya tsarkaka a gare ni wa hamani kuma ya kiyaye ni daga dukkan sharri da makirci zaka ji shi yana faɗi wai ya hamani rasulullahi an kulli ramihi ala ragami gadin lil birazi wa ra'ihi hamani rasulullahi an makri makirin wa shu'min lizi shu'min wa kullil jawaihi wa zihirin lizi sihirin wa ainin li'ainin فمن رام بري كالسعى في مثاله بيمن رسول الله كافي وملجئي فما مبجد العبد الحقير برابه لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله Shehu radiyallahu ta'ala ne ya ce wa kafani da hibban la ubali man kalani ka ji ainihin ruhin baitikar ya ce wa kafani da annabi mai tsarkin zuciya mai shiryar da halitta shi kadai ya ishe ni hibban masoyi la ubali babu abin da idame ni man kalani da mutumin da yake sukata manzo Allah shi kadai ya ishe ni iza radiyal muktaru anni falam ubal maqala wushatin wai ka hindun gabu idan annabi abin zabi zababbe daga zababbu ya yadda da ni manzo Allah ya ce ya yadda da ni ya karba aiki na to babu abin da ya dame ni domin magulmata da ƴaƴan karuwai suna surutan banza wai a zo a same ni a ce hindu tana fushi da kai ni ma sai in ce hindun banza hindun wofi annabi ya yarda da ni ka gaya min wai hindu tana fushi da ni wai misali a za a ce maka ai malam wane yana fushi da kai ko a ce maka shehu wane yana fushi da kai ko wane yana fushi da kai a radiyal muktaru annifa wane ne shi wancan da yake fushi idza kunta tasfuli wajen buka salihun faqad dafi adma uqadu kulluhum harba لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله وكفاني وكفاني لا إله إلا الله وكفاني وكفاني الله الله الله طه حبا طاحبا الله الله الله الله وكفاني طاحبا الله الله الله لست أدري من قلاني الله الله الله الله لا أبالي من قلاني الله الله الله وكفاني طاحبا الله الله الله لا أبالي من قلاني الله الله الله لست أخشى كيد أعداء الله الله الله.
إن ولا جور الزمان الله الله الله لست أخشى كيد أعداء الله الله الله.
إن ولا جور الزمان الله الله الله فمكاني في زماني الله الله الله.
وزماني في مكاني الله الله الله وصلاة وسلام الله الله الله في تصاريف الأواني الله الله الله وصلاة وسلام الله الله الله في تصاريف الأواني الله الله الله من ذوات الذات تترى الله الله الله نحو طه ما كفاني الله الله الله الله ثم آل وصحاب الله الله الله صارموا وصل الغواني الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Shehu radiyallahu ta'ala anhu wardahu anna bihi amin ya ci gaba da cewa lastu aksha kai da a'da'in wala jawran zamani lastu aksha shi ya ce ni ban taba jin tsoro ba ko so da duk wannan makircin da wannan kaidin da kulumboto da afiri da su dabaru da yama yama da makiya suke yi kaji ko Na'am.
ban taba tsorata ba Shau me kuma yama yama?
wato irin asiran mayu Na'am.
a ce a cikin makiyanka akwai mayi Eh, kaga akwai tsoro eh, na'am.
Haji ko? Ko kuma a ce akwai kulumbutu akwai wani mai aljanu Eh, yana da wasu abubuwa wasu dabaru na'am.
yawa irin bukayen nan Na'am.
ya ce kaga dole mutum zai ji tsoro shi ya ce to ni ban taba jin tsoron su ba Na'am.
ware kuwa a cikin makiyana akwai aljanu akwai mayu ka ji ko na'am masu yama yama Mm, amma lastu aksha kai da adai na'am ni ban taɓa jin tsoro ba kai da ada'in wato ban taɓa jin tsoron tanadi daga wurin makiyana ba na'am yes irin kaidin nan domin me shehu yana faɗa radiyallahu anhu yana cewa wai yasumuna daiman lil khadini wa innahu takarrasa bil muktar qabla rima'i na'am makiyana ba sa iya taɓa ni na'am ba ma shehu ba radiyallahu anhu duk maki ba zai iya taɓa ka ba sai ya latsa na'am a haka gane ko Mm.
me latsawa gwadawa eh duk mutum in zai taɓa ka gwadawa yake fara yi zaka tabu eh in ya ganka arha to sai ya taɓa na'am amma in ya ga da tsada Mm.
sai ya kauce sai ya koma yana kazafi da sharri da maganganun banza na'am sharrin da ya ma in ya koma kansa sai ce jifansa kai Mm, haka wa al'adan gajiyayyun makiya yake na'am ba jaruman makiya ba Mm, ka san makiya akwai jarumai akwai matsorata na'am akwai kuma gajiyayyu kasalallu Na'am.
wanda su ba su da komai sai dai surute da kazabi kamar mata na'am maganganu ƙanana ƙanana ƙanana Mm.
akwai jarumai kuma waɗanda su da makamai suke amfani na'am su ta harbowa Mm, to idan Allah sa kana da makari in ka harbo in suka harbo ka tare mm, ka san juyawa zai na'am to in ya juya fa da ya afka sai ka jana ya jefe mu a juyawa yayi ba ruwansa na'am Eh, juyawa yayi kurum yes shine shi yace to lastu aksha kai da adai ni ban taba jin tsoron tanadin makirci Mm, irin na makiyana ba na'am wala jaurar zamani haka nan kuma ni ban taɓa jin tsoron zaluncin zamani ba irin wannan halin da ake ciki na'am wani coronavirus Mm, wani menene kwanaki can din nan ebola wani hi- hiv wani ƙungiyoyi batattu masu batarwa cewa ce ni ba na tsoron wannan duka filasafi ba ni ba na tsoron wannan duka zaluncin gwamnati zaluncin makiya zaluncin malamai zaluncin jahilai Na'am.
zaluncin wawayen mutane ya ci shawai ce ai duk a cikin zamani suke ni ba na jin tsoron wannan baki da na'am saboda me saboda ayuksha ala jaril amin khadimihi maka'id abna'il li ahli baga'i Na'am.
wai yanzu a ji tsoro a bisa wanda yake makwabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh shi da manzo Allah ga gida ga gida Mm, yes sai a ce maka wai wai ana jin tsoron wani abu zai same shi kuma wani abun ma makirci ne daga ƴaƴan karuwai abna a- a- ahli baga'i ya ce a ba a jin tsoron makircin ƴaƴan banza idan sun aiko zuwa ga wanda yake makwabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka fani haka fani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishi- ya isar mini eh shi ne shi ya ce to ni ba na jin tsoron wato kaidin makiya ba na jin tsoron zaluncin zamani na fa makani fi zamani wa zamani fi makani ya ce fa makani ka gaba gire na da nake ciki eh fi zamani yana cikin zamani na ne yes wa zamani shi kuma zamani na fi makani yana cikin bagiren da nake ciki yes Eh, riho shi wa radiyallahu anhu na'am وصلاة وسلام في تصاريف الأواني وصلاة دقيرا الله تبارك وتعالى وسلام دكما أمينشن الله تبارك وتعالى ستبت أكم من ذا الله صلى الله عليه وسلم في تصاريف الأواني أتكن ججو يا ورزاماني من ذوات الذات دقا دك وتهلتا ودتك مأبوتي ذاتي amin shehu Eh, duk wata halitta ma'abociyar zati Amin, shi.
to a turo wa annabi salati daga wurinta tattara fi ta tafiya waɗannan salatotan a jere wadda take wato mai saduwa na hawa ɗaha zuwa ga annabi mai tsarkin zuciya kuma mai shiryar da halitta ma kafani matuƙar manzo Allah ya kiyaye ni to kuma ya kiyaye ni din na'am an yi makirci an yi sharri an yi abubuwa da yawa kuma waɗanda suka yi abin manyan mutane masu shekaru ga shekaru don a cikin shugabannin wanda yake shirya abin kusan ya haifi shehu radiyallahu anhu wannan abubuwan nan duk da ya faru na'am ya haife shi bayan ga shekaru sannan kuma ga ilimi sannan kuma gidansu ɗaya kaga ya za a yi mutane ba za su yadda ba ɗan uwansa ne dan uwansa ne shi yasa duk wani makirci da makiya za su shirya su haɗa kai da wani ɗan gidanku ko wani jininka ana nuna mutane a ce "Ai, wannan ɗan uwansa ne ka ce zancen banza zancen wafi na'am abu lahab ɗan uwan manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka eh saboda haka ba wani abu bane shi Ibrahim Kaula radiyallahu anhu akwai makiyinsa da ya buga littafi a Senegal ya faɗi maganganu miyagu akan shehu aka kawo wurin ɗan uwan shi Ibrahim ya sa hannu sannan aka buga littafin kaga mai duniya za ta ce maganan gaskiya ne ga ɗan uwansa ya sa hannu saboda haka ɗan uwa dan ya zo ya shiga wani rikici masu hankali in sun gani sun san shi ma munafiki ne ga annabi Yusuf ga ɗan uwansa saboda haka ba wani ba hujja bane wai dan ɗan uwanka ya je wurin makiyanka a ba wani ma- kwaɗayi ya kai shi ya je ci abinci ne kawai Na'am.
Mm, ba mamaki wataƙila shi bekin ka amma yana jin yunwa to in ya je sai su ba shi abinci shi ne kurum kaji ko ya ce sun ma'alin wasu habin taramu wasu lalgawani sun ma'alin sannan iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Haji ko bayan ya ce wa salatun wa salamun fi tasarifil awani min zawati zati tatra na hawadaha ma kafani salatin Allah da amincin Allah a cikin wato jujjuyawa zamanai daga duk wata halitta ma'abociyar zati amin su shehu taho a jajjere Amin.
su tafi su dangana na hawa ɗaha zuwa ga annabi mai tsarkin zuciya mai shiryar da halitta Amin.
ma ka fani matakar ya kiyaye ni sun ma'alin sannan wannan salati a haɗa da iyalan gidansa amin shehu wasu habin da kuma sahabbansa amin shehu mu waɗanda suka yanke alaƙa da Amin.
wasu lalgawani saduwa da mata waɗanda suke mani'imta waɗanda suka wadata daga barin kwalliya saboda kyau na'am haka qadrihi wa miqdari lazim لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله To alhamdulillah rabbil alamin wannan shine karshen wannan kasida tariman wasalal gawani wa atazil zikral agani wannan duka wanda yake son shi Ibrahim radiyallahu anhu sai ya kokari ya kiyaye abin da ya faɗa Allah ya kiyaye mu daga sabawa umarnin shi radiyallahu anhu Amin.
to kuma tunda yake muna cikin sha'anin sallah kuma wannan goran sallah ne yana da kyau mu ba da fa'ida na san mutane suna son farin jini ka ji ko Saka da mutane eh, mutane suna son farin jini sosai sosai Allah ƙara Eh, lafiya.
saboda haka zan ba da wata fa'ida Na'am.
eh, ta jalbul mahabbaci duk mutumin da yake so halitta su so shi mutum da aljan na'am maza da mata eh manya da yara na'am kaji ko yantattu da bayi na'am
sandararru da masu motsi na'am ka san mutane sun ɗauka kawai soyayya ta mutane eh akwai Allah zai iya sa dutse sanka na'am na'am Allah zai iya sa wa zaki sanka na'am Allah zai iya sa wa maciji sanka ai da yawan macije sun sha kashe maƙiyan waliyai na'am haka haka warai kuwa sai ga mutum yana kiyayya sai maciji ya je shi ba kai ka sa shi ba eh sanka yake kawai ya ji ya saru wancan ya mutu na'am ya wuce ya kama gaban shi to duk mutumin da yake neman soyayya mm to ga wata fa'ida na'am mu ma ita muke karantawa to eh mana ka ji ko Na'am.
wannan fa'idar mm ita za ta janyo soyayya na'am idan kana so halittar Allah su soka mm
ka nemi saiwar wata itaciya babba mm sunan itaciyar shajaratu taubati na'am bishiyar tuba eh na'am eh ka tuba na'am daga zunubanka mm
wannan itaciya ka nemo saiwarta mm ko da ke ba itaciyar ba ɗaya bace na'am kusan itatuwa ne guda shida na'am ko bakwai mm akwai bishiyar tuba na'am akwai bishiyar zuhudu na'am gudun duniya mm akwai bishiyar wara'u na'am tsantsaini eh akwai bishiyar tawakkuli na'am dogaro da Allah na'am akwai bishiyar khaufi na'am tsoron Allah na'am akwai bishiyar raja'i na'am fatan kwaɗayin samun rahmar Allah na'am akwai bishiyar shukuru na'am itaciyar godiya na'am to waɗannan itatuwan da na gaya maka at-taubatu waz-zuhd wal-war'u wat-tawakkul wal-khawf war-raja'u wash-shukru kai kokari in zaka iya ka samo saiwar su na'am sai ka gwama su a wuri guda mm sai a samo wani koko mm ko ƙwarya sunan ƙwaryar asabaru na'am haƙuri mm sai a zuba su a cikin wannan ƙoƙo na haƙuri ka ji ko Na'am.
da wannan tuba da wannan zuhudu da wannan wara'u da wannan tawakkulu da wannan saiwa na khawfi da wannan saiwa na raja'i da wannan saiwa na shukuru Na'am.
sai a zuba su a cikin kokon sabaru na'am hakuri duk abin da halitta za su yi kai kamar baka gani ba na'am ba damuwa sai ka samu ruwa sai ka zuba sunan ruwan ikilasi to eh ka zuba akan wannan saiwar da ke cikin kokon hakuri na'am sai ka samu ganyen wata bishiya ka daka in faɗi sunan ganyen ne ko ko bishiyar ne ko a bashi Abada, abada, shi.
sunan bishiyar shajaratul rida na'am itaciyar yadda Allah yadda da Allah sai ka je itaciyar yadda da Allah da ke zuciyarka sai ka tsinko ganyenta sai ka je ka dandaka garin sai a can ya bushe idan ya bushe sai a barbada a cikin wannan kokon na haƙuri akan wannan sayoyin na tuba da taka tsantsan da tsantsaini da dogaro da Allah da tsoron Allah da fatan samun rahamar Allah da yawan godiya haji ko to bayan an zuba ruwan haƙuri sai a barbada wannan gari na wannan itaciya ta yadda da Allah to daga nan sai a jefa sukari to eh sukari eh a cikin wannan rubutun sunan sukarin at-taslimu sallama wa Allah at-taslimu lillahi miƙa wa Allah wuya ka sallama masa a cikin komai la haula wala quwwata illa billahi to sai ka samo faifai bayan duk ka gama wannan sai ka samo faifai dama ba haka ake ba eh in aka zuba abu a cikin koko sai a samo faifai na'am sai a rufe bakin to sai ka samo faifai ka san sunan faifan na'am as-samtu na'am kawaici na'am sai ka samu wannan faifai na samti kawaici karancin magana sai ka lullube bakin wannan koko na'am sai ka samu duwatsu guda uku Mm-mm, kuma sai ka ɗora kokon a kai na'am
duwatsun kowane dutse da sunansa to shi
dutse na farko sunansa qillatul da'ami na'am dutse na biyu sunansa qillatul kalami na'am dutse na uku sunansa qillatu mukhalaqatil anami
na'am ka ji ko eh shi to sai ka aji dama duwatsu uku shi ake ɗora koko a kai ruhu eh kamar murhu kamar yadda ake ɗora murhu to in ka aje sai ka ɗora wannan kokon mm akan wannan dutse na farko sunansa ƙarancin cin abinci akan wannan za ka ɗora wannan ƙoƙo da muka gaya maka mai suna haƙuri na'am wanda aka zuba waɗannan saiwoyi eh dutse na farko ƙarancin cin abinci eh dutse na biyu ƙarancin magana na'am
dutse na uku ƙarancin haɗuwa da mutane na'am to ka bar mutane su yi ta wannan wargin nasu da gulmace gulmace ai ta mitin a kanka ai ta haɗa wayoyi ba waya ɗaya da za ta kawo ta wallahi na'am
ka ɗora wannan ƙoƙo akan waɗannan duwatsu guda uku to daga nan sai ka samu wani dutse shi ma ƙarami ka kuma ɗora akan faifan To.
don kar iska ta ɗauke shi eh shi kuma wannan dutse na'am sunansa mujanabatul asami to ƙauracewa saban Allah na'am sai ka ɗora akan wannan faifai mm, to sannan sai ka rubuta wani hatimi na'am eh shi ma zan ba da shi to shi musallafi ne wannan hatimi rubuta shi ake na'am da tawada Na'am.
amma su- tawadar ana kiranta midadi shauki Mm-mm, na'am tawadar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka samo allo allo fuska nawa yake da shi kaji fuska biyu fuskar farko sunanta alfaqaru fuska ta biyu sunanta almahabbatu na'am sai ka rubuta wannan hatimi musallafi a jikin wannan allo alƙalamin sunansa ƙalamin tawadu'i alƙalamin ƙanƙan da kai na'am na'am shi alƙalamin ƙanƙan da kai da shi za a yi rubutu da tawadar shauƙi a jikin allo mai fuska biyu fuskar farko talauci buƙatuwa ya zuwa ga Allah na'am fuska ta biyu soyayya ta Allah na'am da wannan alƙalami na ƙanƙan da kai daga nan kuma ba za ka yi rubutun ba sai kana azumi to shi na'am na'am shi kuma azumin ba sahur ba buɗe baki ai kwarai kuwa babu sahur babu buɗe baki
ai shehu shin ka koya za
ya za a yi shi Ah, ya za ka ce ya za a yi bayan shi ake na'am mu ma shi muke yi a yanzu haka ma cikin wannan aikin muke mu na'am wannan wannan musallasin mu ma aikin muke na rubuta shi na'am Eh, ba
Ware kuwa ba sahur ba buɗe baki. Ka ji ko? Ba sahur ba buɗe baki. Za ka yi azumi daga barin ganin kaunu kuma ba wata guda ba daharan kamilan.
Na'am.
daharan kamilan zamaninka gaba ɗayan shi zamaninka gaba ɗayan shi to idan an gama ka kai inda ake so to an yadda kai buɗe baki Na'am.
amma buɗe bakin ba da ayaba ba ba da kankana ba To.
ba da gwanda ba ba da tuffa ba ba da inabi ba ba da naman kaza ba a'a da ruwan wannan rubutun na wannan musallasin Eh.
da shi za a yi. sannan kuma in dare ya yi akwai tarawihi akwai tahajjud Mm. Kuma.
eh tun daga farkon dare har zuwa ƙarshen shi Mm.
gaba ɗayan shi Na'am.
ana kiran wannan ibada at-tawajjuhul kulli ko at-tawajjuhil kulli ila Allah kuma raka'a biyu ake To. shi.
ba wai tahajjud za a zo a yi ta rako'i a raka'a biyu raka'a biyu ake tun daga isha'i har zuwa ketowar alfijir menene isha'in ana kiransa isha'il kuhula menene alfajir din fajar shaykhuka wato tun daga lokacin isha'i ma'anan isha'i kuruciyarka Eh.
ketowa alfajir tsufanka Na'am. Na'am. Na'am. shi.
warai kuwa tun daga kuruciyarka har zuwa tsufanka za ka yi wannan sallar raka'a biyu ce kawai daga isha'in kuruciyarka zuwa alfijir ɗin tsufanka kuma wato ita wannan raka'a raka'a ta farko ana karanta fatihatu tawajjuhi da suratu zikiri fatihar fuskantar Allah da surar ambatan Allah raka'a ta biyu ana karanta suratul fikiri da fatihatu tawajjuhi da suratul fikiri raka'a ta farko fatihar fuskantar Allah da surar zikiri raka'a ta biyu fatihar fuskantar Allah da surar tafakkuri cikin zatin Allah sannan sallama ɗaya ake Na'am.
sallama ɗaya ake ba za ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sallama guda ɗaya ne kuma annaba za ka yi wa shi kadai shi kadai za ka yi wa sallama a daman ka kawai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan ka yi tahiya da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wallahi matukar ka yi wannan ahabbakan nasu wata sarrafta fihim Na'am.
mutane za su so ka kuma za ka yi tasarrufi a cikinsu Allah ya saka da alkhairi.
wannan shi ne abin da ake sannan akwai wata laya ita ma yana da kyau in ba da layan ita ma Eh Aisha a bayar.
to ita wannan laya Mm.
ana rubuta ta Na'am.
wato da tawada Na'am.
da tawadan nan da muka ambata Eh.
tawadar shauki Da shi. Na'am.
da alƙalamin tawadu'u Na'am.
akan takaddar tauhidi Mm.
sai a nannade da zaren yaƙini Na'am. Kuma.
ka ji ko amma kamun a nannade din Mm.
ai kokari a barbada wato garin dandakakken turaren ambar tajiridi an san ambar ai Na'am.
to ambar din na tajiridi tsiryantuwa daga cewa ka mallaki wani abu Na'am.
ban baka da kowa baka da komai sai Allah ba wani masoyi ba wani maki baka da wani uba ko uwa ba wata mata ko yaya baka da wani gata baka da wani ilimi ko ta ma'arifa baka da komai banda Allah to shine garin da zaka barbada a cikin wannan layar Na'am.
to daga nan sai ka nannade shi da zaran yaƙini Na'am.
to daga nan sai ka turara layin bayan an an an an an, an gama sai ka turara ita kanta layar da garin hayakin tafridi kadaita Allah shine garin kadaita Allah to sannan sai a nannade shi da fata fatar sunanta at-ta'alluqu billah at-ta'alluqu billah rataiwa da Allah ita ce wannan fatar sannan allurar da za a yi dinkin da ita kuma wato sunanta al'inhiyashu ilaihi. Al'inhiyashu ilaihi wato shi ne ɗebe kewa da Allah, yanke ƙauna daga barin kowa in ba Allah ba. Sannan sai ka rataya a wuyanka da igiyar muraƙaba. Da igiyar muraƙaba za a ratayawar layar igiyar muraƙaba sai ka rataya a wuyanka. to daga nan abin da ake nema zai samu na'am daga nan abin da ake nema sai ya samu kai idan ka ga dama an kana da wannan laya zaka iya bacewa wallahi idan mutane ba za su ganka ba ai wannan layar da kaji ina gaya maka din nan manzo Allah ran da ya fito ranar da zai bar maka zai hijira ba an ce wai gidan shi ba na'am haka da ita ya fito na'am sallallahu da wannan layar da muka karanta yanzu din nan da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito layar da aka rubuta ta da tawada shauki da alƙalamin tawadu'u akan takaddar tauhidi aka nannade da zaren yaqini aka barbada garin ambar na tajridi aka turara layar da bukhur na tafridi sannan aka nannaɗe ta da fatar ta'alluki da Allah, aka yi ɗinkin kuma da allurar wato a shi zuwa ga Allah, wato yanke ƙauna daga barin halitta da ɗaiɗaikewa da Ubangiji. Sai manzo Allah ya rataya a wuyansa da igiyar muraƙaba, hararo Ubangiji, wa huwa ma'akumu aina ma kuntum. sai ya fito. To kai ma idan kai wannan laya, na baka labari in kana so ka ɓace a idan mutane, wallah za ka ɓace.
na'am Masu asiri da kulumboto da siddabaru da yama-yama da mayu da aljanu da shakiye za su yi ta neman ka cikin dare. Wallahi ba za su same ka ba. To shi ne sai ka ga sai a dinga canfa ka a ce ai asiri ne da ba wani asiri wannan ne kawai asirin. Wannan bayanin da muka shi ne asirin. To amma mafi yawa idan kana so layar ta zame ma layar bata bayan wancan abin da na gaya ma in dai kana so ka ɓaci na'am to bayan ka sa layan ka ɗauki rigar kumuli ka sa na'am to rigar kumuli ka bar yawan fita na'am ka zauna gida kai ta karatun qur'ani da yawan zikiri na'am da yawan salati ga annabi har mutane su fara mantawa da kai لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله
kuma shi wannan musallasin fa shi wannan hatimin nan da na gama gaya muku cewa ga yadda yake din nan idan mutum yana so ya dinga fitar da arzikin da ke cikin ƙasa zai dinga fitar da shi da hannu in ka zana musallasin abin da ke cikin ƙasa na arziki za ka iya ciro shi na'am shi za ka iya ciro shi amma da sharaɗi idan za ka yi aikin ya zama ka dawwamar da tsarkace zuciya daga barin zaman majalisa gulman mutane ƙarya batsa hayaniya da surutan mutane da neman da kwaɗayin abubuwan kayayyakin duniya da sauransu ka tsarkake zuciya to sai kai ƙoƙari ka rubuta kuma akan rairayi ake rubuta na'am ka samu wani tire ka ji ko na'am Ah, sai ka samu wani tire na haƙuri sai ka zuba ah, rairayi shi rairayin sunansa ihtimalul aza ɗaukar cutar halitta kowa ya ga dama ya zage ka ko a fuska ka karka bari ma a gane wai kai kana da wani maki wai wani yana kinka ko wani yana zagin ka ko a fuska ka nuna ka riga ka zana wannan hajimi akan wannan rairayi na ɗaukar cutar halitta to sai ka rubuta bukatar ka a tsakiyar zuciyar ka zuciyar ka a nan ne tsakiyar hatimin kai na'am tsakiyar hatimin shine zuciyar ka wadda ba komai cikinta sai Allah to a nan za ka aje bukata sai ka dawwama kana ambaton wannan suna wanda aka zuba a cikin wannan hatimi musallafi da carbi ƙwayoyin carbin ana kiransu habbatul ubudiyya ƙwayoyin bautar Allah kuma adadin da za a karanta ala adadin muhasabatin nafsi adadin muhasabar zuciya numfashi gwargwadon numfashinka gwargwadon zikirin adadin zikirin adadin numfashinka sannan idan za ka zauna a kan dadduma to daddumar ta zama firashus tirki daddumar gaskiya a kanta za ka zauna sannan kuma ka lura da ladabi yayin zaman sannan ɗakin da za ka yi wurdin ana so ka zauna a ƙarƙashin rufin ɗakin shehinka a ƙarƙashin rufin ɗakin shehinka za ka yi aiki sau da ka gan baka da shehi wannan aikin ba zai ma yiwu ba kenan a ƙarƙashin rufin ɗakin shehinka za ka yi aiki to idan ka ƙare aikin ka tono ƙasa da manjagarar mujahada don Allah da za ka samu nau'o'i na jawahirin nafisa kai da yawa ma kana iya samun kimiyya sa'ada a cikin wannan tonowa da za ka yi لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله to kuma sannan shi fa wannan musallafi yana da ƙarfi sosai ana rubutawa yaro ƙarami amma na'am kuma kamar wanda yake so ɗansa ya zama babban mutum eh bawan Allah mu halitta su so shi to yana iya sawa a rubuta masa ko shi ya rubuta masa a jikin allo amma sunan allon at-ta'dibu ladabtarwa a jikin allon ladabtarwa da alƙalamin tahsinul akhlaqi na'am
sunan alƙalamin da za a yi rubutun kenan alƙalamin kyautata ɗabi'u na'am da tawada sunan tawada at-tahzibu tsarkake zuciya gyaran zuciya sai a wanke da ruwan tawadu'i kankan da kai sai a rika ba yaron na'am da wannan ruwa na ladabi na kankan da kai ya ji dul mahabbata inda alkhair sannan kuma mace ita ma ana iya bata eh mace na'am wadda take so ta mallaki miji kafin mata akwai son su mallaki miji ka ji ko ki fi sauran kishiyoyinki ita ma mace za a iya rubuta mata wannan musallafi a jikin allo amma sunan allan lauhu da'ati allan biyayya ga miji na'am a jikin allon biyayya ga miji a sha a wanke rubutun da husnul adabi kyakkyawan ladabi na'am sai a bata ta sha mijinta zai so sa zai zai so ta na'am saboda haka abin da yake cikin hatimin wannan musallafi shine man ahabbahu Allahu ahabbahu kullu shay shine abin da yake cikin musallafi man ahabbahu Allahu ahabbahu kullu shay duk wanda Allah ya so shi komai sai ya so shi sannan ana so bayan an zana hatimin a kewaye hatimin kuma da qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah sannan kowane rukuni na hatimin ana so ka rubuta asirku fil mu'amalati asirku fil mu'amalati ka dinga yin gaskiya a wurin mu'amala da mutane bayan ka so annabi ka bi shi to ka dinga yin gaskiya a cikin mu'amala da mutane to wannan shine hatimin kuma akwai wasu hanyoyi kuma wanda in mutum yana so ya haɗu da shugabanni da sarakuna su ma sarakunan da shugabannin su ma akwai yadda in suna so za a yi musu haka nan kuma dukkan mai neman walittaka. Walhamdulillah rabbil alamin wannan fa'ida mun same ta ne daga khadimut tijaniyati maulana Sheikh Alhaji Abubakar Atiku sanka Allah ya saka masa da alkhairi ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيع له واقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا حمد صل وسلم على خير الورى جدل محمد آله أتابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kai, kai, kai, kai, shehu Allah ya saka da alkhairi. Shehu Allah ya maida ku gida lafiya, shehu Allah ya ƙara mu, Allah ya ƙara muku lafiya, shehu Allah ya ƙarfafa bayan ku. A masu saurare kamar yadda muka ji wannan shine ƙarshen fassarar karatun Sariman ƙasidar Maulamu Saibul Faidati, Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu a cikin littafin majmu qasaidul maulid wato kasida ta biyar shehu yau ya fassara mana ƙarshe kenan alhamdulillah alhamdulillah shehu mun gode shehu Allah ya maida ku gida lafiya kamar yadda muke faɗa muku a koda yaushe ga masu buƙatar karatuttukan shehu ko neman ƙarin bayani ko suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 dutsen ma bai matazuwar tudun wada sinima ko kuma a same mu a gidan shehu da ke Kabala Road ko kuma a tuntuɓe mu a nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku alhamdulillah alhamdulillah